بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها مسلمي ما سؤال بركة قبل مجلس منا وانا تفسيري وانا وتامي البركة وترمضان yau muna sha biyu ga shi hijira maza Allah sallallahu Alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da shida wanda daidai da sha biyu ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ishirin da biyar. Jiya mun tsaya a kan aya ta saba'in a wannan Sura mai albarka Suratul Qasas. Fada Allah maɗaukaki da ya ce, Wahu Allahu la ilaha illahu, lahul hamdu في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون زامو تاشا كان آية تقبا فلا الله مدوككي ديتي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا, تسم أفلا تسمعون نعم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار صرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل الله لكم ومن رحمته
ومن رحمته جعل جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
حسبك gabanin wannan aya Allah madaukaki da ce wa huwallahu la ilaha illahu Allah madaukaki yayi bayani akan al'amarin tauhidi kan cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sai shi lahul hamdu fil ula ke da godiya da yabo a nan duniya haka kuma mu'minan da suka shiga aljanna suna gode mishi walahul hukmu wal akhirah haka yake da yabo a lahira muminai wanda suka shiga aljanna suna yaban Allah madaukaki suna gode mishi walahul hukumu kuma dukkan hukumci nashi ne wa ilaihi turja'un ya zuwa gare shi ne kuma ake mayar da sai Allah madaukaki yace qul ara'aytum ay akhbiruni kace musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku bani labari ya ahla makka ya ku mutanen makka in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmada idan Allah maɗaukaki ya sanya muku dare zartacce babu yini a cikin shi yaya za ku yi ila yawmul qiyama har zuwa tashin qiyama a ce babu rana babu yini kawai dare ne gaba daya man ilahun ghairullahi atikum bidiya wane ne kuma bayan Allah wanda zai zo muku da hasken yini tatlubuna fihi al-ma'isha wanda a cikin wannan yini ne cikin wannan haske ne za ku nema abin da za ku dogara da shi a kan rayuwa na abinci da sha da abin da ya kama da afala tasma'una yanzu ba za ku saurara ba sama'u fahmin wa qabul saurare na fahimta da karba Allah madaukake ce kul ara'aytum ku bani labari in ja'alallahu alaikumun nahara sarmada idan Allah madaukaki ya sanya muku yini babu dare cikin shi zalla zunzurutun shi yini ne ila yawmil qiyama har zuwa tashin qiyama la laila fihi babu dare a cikin shi man ilahun ghairullah wane ne wanda ba Allah ba ya atikum bilailin wanda zai zo muku da dare taskununa fihi wanda za ku samu kwanciyar hankali ku huta ku yi barci babu shi afala tubsirun bakwa lura bakwa samun basira da lura ma an abna abinda kuka kasance kuna kan shi na kuskure wa min rahmatihi na daga rahma ubangiji ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fi na daga himki rahma da hikma ta ubangiji da ya sanya muku dare saboda mene ku samu ku huta wan nahara saboda mene ku samu ku nemi abin dogaro na rayuwa litaskunu dare saboda ku huta yini kuma saboda ku nemi abinci walitabtagu min fadlihi saboda ku nemi daga falalan ubangiji bin nahar wala'allakum tashkurun ni'matallahi alaikum ba dan komai ba saboda ku godewa ni'ima Allah madaukaki akan Allah ya muku ni'ima a cikin wannan ayoyi nashi da ya sanya muku dare saboda hutu ya sanya muku yini saboda neman abin rayuwa wa yawma yunadihim ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون حسبك الله مدوكك يجي ويوم يناديهم ranar da Allah madaukaki zai kiraye su sai qulu aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ina abeban tarayya wanda kuke hada bautata da su wanda kuke rayawa a duniya Allah maɗaukaki nan karrara zikiran nida lil mushriki na ziyadatan li ziyadatat taqri' wa tawbih Allah maɗaukaki ya ƙara kiran kafirai kira akan kafirai ba dan komai ba saboda dada musu a ƙwara musu a wulakantar da su domin can aya ta 65 mai Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin hallau a wannan aya Allah maɗaukake ce wa yau mai yunadihim fa yi ƙulu aina shuraka iya lari na kuntum ta zu'umul wane za'ana ai akhrajna muka fitar da min kulli ummatin shahida muka fitar daga kowace al'umma shahidan wanda zai musu shaida ya ne rasulahum ana nihin annabinsu allazi ursila ilaihim wanda aka aika shi zuwa gare su kama kala فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد كما عند الله مدوكاكي فدي أتكين سورة النساء يا يا الأمر زي كسنتي إدم مكزوا قوة الأمة annabin ta wanda zai mata shaida amsa imaninta da rashin imaninta amsa biyayyarta ga Allah da kafircinta sai Allah ya ce faqulna hatu burhanakum sai muka cewa kafirai da mushrikai ku kawo dalilanku ai hujjajakum bi anna ma'i sharikan cewa ni ina da abokin tarayya in kuna da hujja to ku kawo hujjojinku a bisa cewa ni na rike ina da wani abokin tarayya a cikin bautata fa alimu anna al-haqqa sai suka san lalle at-tauhid na haqq gaskiya wannan ana nihin tauhidi lillahi ga na Allah ne shi kadai wa dalla anhum ma kanu yaftaruna kuma abinda suke kirkirawa na kiran ƙarya da dangana bauta ga gumaka a nan duniya sai zamanto ya ɓace musu aifin duniya a nan duniya sai Allah maɗaukaki ce inna ƙaruna kana min ƙaumin musa fa baga alaihi إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة نعم إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين نعم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة مم.
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة نعم من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون Allah madaukaki ya ba da kissa Qaruna Allah madaukaki ya ce inna Qaruna kana min qaumi Musa lalle Qarun ya kasance daga mutanen Musa alaihi salam kana bin ammi kana bin ammihi ya kasance dan dan uwan mahaifin Musa alaihi salam lianna Qaruna bin Yahsar bin Qasif domin Qaruna dan Yahsar ne dan Qahif dan Qahif ibn Lawi bin Yaqub dan Lawi dan Yaqub wanda amincin Allah eh, ya ƙara tabbata gare shi wa huwa Musa bin Imran bin Qahis Musa dan Imran ne dan Qahis wa qala ibn Ishaq ibn Ishaq yace kana Qaruna ammu Musa shi kuma yace Qaruna dan uwan mahaifin Musa ne Ah, kaman qala akha Imran yanda ya kasance halau dan uwan Imran ne wanda shine dan uwan Imran wahum abna yahsir su duka diyan wannan biyu su biyu diyan yahsir ne walam yakun fi bani isra'il aqra lit-taurat min qarun a cikin banu isra'il bayan Musa da Haruna ba wanda yahi qaruna iya karatun at-taura ya iya da ilimin at-taura sosai lakinnahu nafaqa kama nafaqa samiri sai dai yayi munahuci kamar yanda samiri yayi munahuci فبغى عليهم سي موسى تعدنت قال عاملا لفرعون على ابراهيم على اسرائيل domin ya kasance ma'aikacin fir'auna ne akan banu isra'il wa kana yabghi alaihim wa yazlimuhum ya kasance iya zalumtas wa qala qatada imamu qatada yace baga alaihim bi kasratil mal yayi fice ya musu shishigi da dalilin yawan dukiyar da Allah madaukake mushi imamu haka yace baga alaihim bi shirk ya musu ta'addanci ne da shirka wa qala shahr bin haushab zada fi tuli thiyabihi shibran yayi ta'addanci da shishigi domin a tufashi ya dada dani guda iyajen kasa wannan da abubuwan da qaruna ne yayi wa al'ummar shi ko mutanen shi ta'addanci wa qila baga alaihim bil kibri wal wal ulu ya musu shishigi ne da girman kai da daukaka Allah madaukake su bil usbati lalle mun ba ƙaruna min alkunuz na taskokin arziki daban-daban ma inna mafatihahu abinda mukullan wannan taskoki na arziki da muka ba ƙaruna qala jam'u mifta wa huwa alladhi yuftahu bil bihi al bab shine a mifta mabudi wanda ake bude kofa qala hadha qatadatu wa mujahid wa jama'atun qila mafatihahu khaza'ina wasu malamai suka ce mafatihahun nan ba wai mukullan ake nihin ba a'a magazan magazan na taskokin arziki kama kala wa indahu mafatihul ghaibi Allah madaukake shi yake da taskoki da gaibi ai khaza'inuhu taskokin shi latanu'u bil usbati ulul quwwa wa anda wannan mukullai suna rinjayen ma'abuta karhi in ma'budu wanda za su dauke wannan mukullai sai sun zama so suna mukullan nan suna rinjaye su ai li tusaqqiluhum suna yaunanar da su wa tamilu bihim tana karkatar da su idan hamaluha idan suka dauki wannan makullai li thiqaliha saboda nauyin ta qala abu ubaida hadha min al maqlub wannan yace magana ce wanda aka birkita ta takdiruhu ma innal usbata la tanu'u biha abinda wannan mutane da yawa wanda suna gilgiza wannan makullai na qarun yuqalu na afulan bi kaza idza nahada bihi musakkala واختلفوا في عدد العصبة فالمن تفسيري سنسا مصاباني أبسا عدد وأن دسكي دوكا مكلان قارون إمام مجاهد يتي ما بين العشرة إلى خمسة عشر متنقوم دقا قوما نزوها متنقوم شابر إمام ضحاك يرويتو دقا عبد الله إتان عباس وأن يردع الله تقار تبتا قريش شيكم يتي دقا أكو نزوها قوما إمام قتادة يتي بين العشرة إلى أربعين دقا قوما نزوها متن أربعين wakila arba'una rajulan wasu malamai suka ce mutum arba'in ne wakila saba'un wasu suka ce saba'in ne qala ruya an ibn abbas na radiyallahu anhuma qala kana yahmilu mafatihahu arba'una rajulan aqwa ma yakunu min ar-rijal an roito daga abdullahi dan abbas wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace ya kasance na suna wanda suke daukal mukullan qaruna mutum 40 wanda suka zamanto sun yi kowa mazaje karhi وقال جرير عن منصور عن خيثمة قال وجدت في إنجيل خيثمة يتي ناسا مؤسكين إنجيلا أن مفاتيح خزائن قارون مكلن تسكوكين أرزكين قارون وقروا ستين بغلا نويين نا لبتون بغل الفدري ستين ما يزيد منها مفتاح على أصبي باب كلان دي هوتي جرمان ياسا لكل مفتاح كنز كما قوة نمبودي إيادة wannan taskashi iya da magazin kishi ruba ku ga yawan arzikin da Allah madaukaki ya ba qaruna wa yuqalu kana qaruna aina ma zahaba yahmilu ma'ahu mafatiha ana cewa qaruna duk inda ya tahi baya bar mu kullan taskokin magazin kishi da su yake tahiya wa kanat min hadid da farko ta kasance mukullai ne na karhi falamma saqulat alaihi ja'alaha min khashabin wannan mukullai da suka yi nauyi sai ya sanya su na itace an san akwai wannan ice wanda za a yi mukulli da shi hallo lokacin da ya ga hallo sun yi nauyi sai mai da su na fatu ya zama to da fatun saniya ne ake wannan mukullai wa kanat tuhmal ma'ahu idza rakiba ala 40 baglan ana daukan mishi wannan mukullai a bisa alfadari guda 40 sai Allah madaukake ce iz qala lahu qaumu ka tuna lokacin da mutanen ƙaruna suka cewa ƙaruna ƙala li ƙarun ƙaumun min banu isra'il mutane daga banu isra'il suka cewa ƙarun kai girman kakkai ɗaukaka kakkai takama inna Allah la yuhibbul farihin domin Allah maɗaukaki bayya san ma'abuta takama da girman kai albatarina alladhina la yashkuruna Allah ala ma an'ama atahum mutanen da ba sa godewa Allah afsa ni'imomin da ya musu domin ai yayi tunkahun cewa ilimin shi ne ya bashi wannan arziki ba Allah ba sai Allah ya ce wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah ka nemi na daga abinda Allah madaukaki ya ba na arziki ka nemi lahira utlub fima ataka Allah min al amwali wan ni'ma aljanna ka nemi aljanna da abinda Allah madaukaki ya ma na dukiya arziki da ni'ima da yima wa huwa an taquma bi shukrillahi fima an'ama alayka wa tunfiquhu fi ridallahi ta'ala shine ka tashi da godiya da abinda Allah madaukake ma shine ka gode a baki kuma ka yi godiya a aikace domin ai godiya ta kumshi godiya da baki da godiya ta ibada ko da sadaka da abin da ya kama da wa tunfiq fi ridallah kuma ka ciyar da wannan dukiya da Allah madaukake baka a cikin yarda Allah madaukake abinda Allah madaukake yarda a ciyar a cikin shi wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma kadda kaman ce ka sanka anan duniya imamu mujahid da imamu zaid suka ce la tatruk an ta'mala fi ad-dunya lil akhirah kadda kaman ce kai aiki anan duniya saboda ka samu sakamakon shi a lahira hatta tanjo min al-azab hayya zaman to ka tsiratar daga azaba Allah li'anna haqiqata nasib al-insani min ad-dunya domin haqiqa babban rabon mutum anan duniya an ya amala lil akhirah shine yayi aiki domin lahira wannan shine babban raban shi wa qala suddi imamu suddi yace bi sadaqati wa silatir rahim ka kakkamance rabanka nan duniya da yin sadaka da sadar da zumunta wa qala ali la tansa sihhataka wa quwwataka wa shababaka wa ghinaka an tatluba biha al akhirah kadda kamance lahiyarka da karhinka da ƙuruciyarka da wadatar da Allah maɗaukake ma kan da kamance ka nemi lahira da wannan abubuwa guda. Mala ya koro isnadin shi tun daga Abdullahi Wahid al-Malihi har zuwa Amr bin Maimun wanda yarda Allah ta wanda rahma Allah ta kara tabbata gare shi kana kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lirajulin ya cewa mazala sallallahu alaihi wasallama ya cewa wani sahabi wa huwa ya'izuhu iya mai wa'azi iddanim khamsan qabla khams mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi karibanci abubuwa guda biyar kahin wasu abubuwa guda biyar su zo ma shaba qabla haramik karibanci kurciyarka gabanin tsufa ya zo ma kuma zaka ga lokacin da kake kurciya kana da dama kai duk abin da kake so saboda karhin da Allah madaukaki ya baka na jiki amma in tsufa ya zo motsi ba baka iyawa ka juya daga dama ka koma hagu tashin hankali ne wani lokaci sai ya kai ga kada da lahiyar masu an juya ka saboda gaban jiki ba sa aiki yasa ya ce karibanci kurciyarka gabanin tsufa ya zo ma wasu hataka qabla sakamika kuma karibanci lahiyar da Allah madaukaki ya baka gabanin cuta ta zo ta mamaye ka domin in cuta ta zo kana gani ruwa ma sai an baka barantana ka tashi kai aiki wa ghinaka qabla faqrika karibanci wadatar da Allah madaukaki yama gabanin talocinka domin kowanne kyauta ce ta Allah Allah ya baka dukiya ya ga dama ya karbe ta ya maida ka tallanka to sai karibanci wannan dama ta arziki da Allah madaukaki yama ka aikata alkhairin da zaka amfani gabanin talauci ya zo ma wa farag wa faragaka qabla shugulika kuma ka ribanci zama na lokacin da baka da aiki kahin aiki ya mamaye ka akwai abubuwa da yawa wanda yanzu mutum iya so yayi amma babu dama saboda mene lokacin shi ya mai kaɗan na ayyukan da yake da iya da wannan dama to damar da ya samu kai ya sakaci da ita domin malamai suna cewa lokaci a taska ne kamar jari ne shine babban jari babu jarin da yake jari na lokaci duk abin da za ka yi domin a cikin lokaci ne yake ci to sai zaman to ka ribanci wannan lokacin da baka da komi gabanin wani abu mai shagaltar da kai ya zo ya same ka wa hayataka qabla mautik kuma ka ribanci rayuwar da Allah madaukake ma a nan duniya gabanin mutuwa ta zuma sai dai wannan hadisi hadisi ne mursal duk da cewa Imam Hakim ya sadar da shi a cikin mustadrakin shi daga hadisin Abdullahi dan Abbas shi kuma Amr bin Maimun mutum ne wanda ya rayu a ya musulunta a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai bai dauki hadisi da gare shi bai ganshi ba da zaman to ana lissawa shi daga cikin manyan manyan tabi'ai shi sa hadisin yazo mursal qala al-hasan umira an yuqaddima al-fadla wa yumsika ma yugni an umarci karuna da ya bada abin da ya zaman to rata ne na arzikin shi kuma ya rike abin da zai wadatar da shi abin da yake bukata ya rike shi qala mansur bin zazan mansur dan zazan yace fi qawlihi wala tansa nasibaka min ad-dunya ut afwan utaka wa quta ahlik yace kadda ka mance abincinka da abincin iyalanka saura sai kai sadaka da shi wa ahsin kama ahsana Allah ilaik Allah madaukaki yace ka kyautata kamar yanda Allah madaukaki ya kyautata ma ai ahsin bi ta'atillah ka kyautata da biyayya ga Allah madaukaki kama ahsanallahu ilayka bi ni'matihi kama yadda Allah madaukaki kyautata ma da ni'imomin shi wa qila ahsin ila nas kama ahsanallahu ilayk wasu malamai suka ce ana nihin ka kyautata wa mutane kama yadda Allah madaukaki kyautata ma wala tabghil fasada fil ard kuma kadda ka nihibanna a doran kasa kun kullu man asa Allah faqad talaba al-fasada fil ard dukkan wanda ya saba Allah to tabbat ya nemi banna a doran kasa inna Allah la yuhibbul mufsidin lalle Allah madaukaki bayya san mabannata masu sabo qala ya'ni qarun ana nihin Allah da yace qala ana nihin qaruna inma utituhu ala ilmin indi mun karanta ko qaruna yace kawai wannan arziki da taskokin arziki an bani shi ne a bisa ilimi daga gare ni ba da komai ba wannan ilimi na ne ai ala fadlin wa khairin ilmi alimahu Allah indi ya sunce yace ai Allah ya bani wannan ne a bisa cewa Allah ya san akwai alkhairi tare da ni fara'ani ahlan sai ga kawai ya dace ya bani wannan arziki lizalika dalilin wannan fafaddalani bi hadha almal alaikum kama faddalani bi ghairi sai Allah ya fifita ni da wannan dukiya akan ku kamar yadda ya fifita na akan wasu abubuwa daban tela huwa ilmin kimiyya malamai suka ce ana nihin ilimin kimiyya Allah ya bashi ilimin kimiyya qala sa'id ibn musayyib sa'id dan musayyib yace qala musa ya alamul kimiyya musa alayhi salam iya da ilimin kimiyya فعلم يو- فعل- فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم yusha dan nun sai ya samu ilimi kashi ɗaya daga cikin ilimin Musa alayhi salam na kimiyya wa alima Kalib bin Yuqan qana a Kalib dan Yuqan shi ma ya samu kashi ɗaya daga cikin kashi uku na ilimin kimiyya wa alima Qaruna thulutha shi ma Qaruna ya samu kashi ɗaya daga cikin kashi uku fa khada'ahuma Qaruna hatta af- adafa ilmahuma ila ilmi sai Qaruna ya sambaci wa'annan mutane guda biyu ya koyi iliminsu sai gama da ilimin shi a wakana zalika sababu amwali sai zamanto wannan ilimin shine sababin dukiyar karuna wakaila ala ilmin indi ay bi tasarruf fi tijara fi tijarati wa ziraat wa anwa' al makasib yace ai an bani wannan ilimi absa ilimin da ke gare ni na jujjuya al'amurra cin bangaren kasuwanci ne bangaren noma da sauran inda ake sa samun arziki kenan da dabara ta ce na samu wannan arziki ba Allah ba Allah ya bani ba qauluhu ta'ala fada Allah madaukaki da yace awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alquruni yanzu shi karuna bai san cewa Allah madaukaki ya halakar da wasu al'ummomi ba gabanin shi alkafira wanda suka kafircewa ni'imomin Allah madaukaki man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a mutanen da sun hishi tsananin ƙarhi kuma sun yi shi dukiya sun yi shi tattara dukiya amma duk da haka Allah madaukaki ya halakar da su lil amwal wala yusalu an dhurubil mujrimin ba a tambaya game da zunuban mujrimai wanda suka sabawa Allah madaukaki imam qatada yace yadkhulu yadkhuluna an-nar bighairi hisabin wala su'al mujrimai za su shiga wuta ba tare da an tambaye su ba ba tare da hisabi ba kawai ku shiga wuta wa qala mujahid mujahid yace to anhum mala'iku ba sa tambaya game da su li'annahum ya'rifuna ya'rifunahum bisimahum domin sun san su da kamanninsu da sun gani sun san wa'annan mutane mujirme ne wa qala al-hasan hasan basri rahimahullah yace la yus'aluna su'ala al-isti'lam ba a tambaye su tambaya ta neman sani wa inna ma yus'aluna su'alu tatri'i wa tawbih ana tambaye su ne tambaya ta kwarawa ba dan asuba da amsa ba sai Allah madaukake ce fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala ibrahim an-nakhai qaruna sai hutu wajen mutanen shi a cikin kawashi imam an-nakhai sai ce kharaja wa huwa wa qaumuhu fi thiyabin humrun wa sufur qaruna da shi da mutanen shi mataimakan shi sai suka hutu wajen mutane da tufafi masara imam mujahid yace ala barazina bidun alaiha surujun al-arjuwan sun huto akan dawaki wanda suka zamanto gajeru masu manya-manyan gabobi masu manyan kohotai farare wanda suke da sirri na wata itaciya wadda ake ce mata arjuwan itaciya ce wadda take da fleur wanda suka zamanto mai tsananin ja qala muqatil kharaja ala baglatin shabaha alaiha sir arjuwan ya huto akan wata bagla alfadara wadda ta zamanto launin ta fari kuma ya karkata da wani tsanwa-tsanwa da tare da akanta akwai sirri na zinariya kuma akwai wannan filar na wannan itaciya wa ma'ahu arba'atu alaf alaf faris alaihim wa ala dawabihim arjuwan kuma tare da shi akwai mahaya dawaki dubu dubu a hudu kuma su ma akan dabobinsu akansu da kan dabobinsu akwai wannan ganye ko kuma filar na wannan itaciya wa ma'ahu salasami'ata jariyatin hallau tare da su akwai kuyangu 300 alaihinna khulubin wa thiyab alhumur suna da kwandaga da tufafe jajaye wa hunna ala alal bighal su ma haka suke da akan wannan alfadarai qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qawrun azim فخرج على قومه في زينته فقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم Allah malaukaki ya ce qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya wa'anda suke san rayuwar duniya jin dadin duniya da golewa ya laitana na kai can mu ina ma a ce lana mithla ma uti qarun muna da kwatamcin abin da Allah ya ba karuna shi na arziki innahu lazu hazzin azim lalle karuna ya kasance ma'abocin rabo ne mai girma to a tunanin su minal mali na dukiya haka mutane aglabin duniya yanzu mutanen duniya kawai dukiya suka sa gaba ba a mangarin wancan Allah ya ba shi mai imani ba a lura da wancan mai bauta Allah ne wancan mai yi don Allah ne abinda ake kallo kawai mene dukiya ga motoci da gidaje da abin da ya kama da haka tunanin mutane kenan irin tunanin mutanen karuna wa qala allazina utul ilma sai wa'anda Allah madaukaki ya ba su ilimi Abdullahi dan Abbas wa yarda Allah ta kara tabbata a gare su yace al ahbaru min bani Isra'il malumai na banu Isra'il wa qala muqatil utul ilma bima wa'adahu Allah fil akhirah wa'anda Allah ya ba ilimi da abin da Allah ya yi alkawari da shi na lahira قالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون في الدنيا sai suka cewa wa'anda suke fata kwata a ba su kwatamcin abin da aka ba ƙaruna a nan duniya wai na kuma tsawabun lahi kai suka ce ina kai canku ai ladan Allah shi ne alkhairi shi ya yi alkhairi na abu da game da abin da aka ba ƙaruna shi ne ya yi alkhairi ma inda Allah mina tsawabi wal jaza a khair abin da yake wajen Allah na sakamako da lada shi ne mafi alkhairi ga wa abin da aka ba tsaro amma gawa liman amana ga wanda ya yi imani saddaka bi tauhidillah wanda ya gaskatar da tauhidin Allah madaukaki wa amila salihan bima utiya qarun fi dunya mimma utiya qarun fi dunya kuma yayi aiki nagari na kwarai daga abinda mimma utiya yadda abinda aka ba a qaruna a nan duniya wala yulqaha illa sabirun ba wanda yake samun wannan gajiya sai ma abuta haƙuri masu haƙuri ƙala muƙatil la yu'taha ba wanda ake ba wannan ni'ima ta aikata abun alkhairi da'a ga Allah tauhidin Allah yani al'amalu saliha illa sabiruna sai masu haƙuri imam al-kalbi yace la yu'taha fil akhirah ba a ba su addu'a lahira wa qila la yu'ta hadhihi al-kalima wa hiya qawluhu waylakum thawabullahi khair illa sabirun wannan kalma takaicanku ladan Allah shi ne mafi alkhairi to ba wa'anda ake ba ita wannan kalma sai masu haƙuri ala ta'atillahi amsa biyayya ga Allah madaukaki an zinatul duniya game da zinatul duniya sai mu tsaya anan mu tashi fada Allah da madaukaki da ce fa kasabna bihi wa bidarihi al-ab abinda muka wade daidai Allah madaukaki ba mu lada abinda muke kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk